صلوا على النبي المصطفى الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صل على محمد يا ربنا نحمده سبحانه وتعالى الذي فقه في الدين من اصطفى من العنام وهدى من اهتدى لفهم ما شجع من الآكام أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له في ذاته وصفاته وأفعاله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أما بعد اللهم صل على سيد المرسلين وعلى أصحابه الأكرمين وعلى آله والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله المسلم والمسلمات أقدم لكم تهية الإسلامية المباركة الميمونة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan musulmi masu sauraron mu wannan majalisi ne ta albarka insha Allah a yau za mu gabatar da littafin son gudani zan karanta littafin son gudani shekar sala wanda shi kuma dan abu muhammad abdullahi bin abizai ya rubuta don fara da wani littafi halin fara da jimla bismillahir rahmanir rahim na da suna lan gafa karatu mai rahama da jin kai jin kai a duniya ba wanda ya so na arahi muje kamun na alahira wanda zai ba mu ne aljanna wanda suka bi suka iman da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi na fara dimmin basmala kun ce mun zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne kullu amrun zibale la yabda bi bismillahir rahmanir rahim ko afta to dukkanin wani al'amari na uce ukaka na ba ku za ka wuce littafi wani littafi abu ne mai girma da za ka wuce wannan littafi sai baka fara da bismillahir rahmanir rahim ba to nan wani Allah ce fa abta wani abu sai yanke ai fa abta kenan sai yanke ko an fara sai ya ba kai shi uku hudu suka kai ka manta da ranar kaza sai da kai ka dauko ah na ce shi kaza yanzu na kaza ne mu Allah ya sa ka kai ka ji ne wannan da ka ta mu cewa auki ta bara mu a wallafa ta rai amma idan ka fara shi na wannan Allah ci wannan abu ba zai yanki ba ma idan mu fara wato wannan aiko akwa kin zai yanki a wara ma na kawo sabon auduwa ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayan haka malam wanda ya rubuta da littafi ce sallallahu ya ba da aminci tabbata ala sayyidina muhammad ya ce ga shugaban mu'allim muhammadu wa ala alihi wanda nan salati kuma su tabbata zuwa ga alayen gidan mazan allah sallallahu alaihi wasallam mun san cewa dukkanin wanda fito ta hanyar wa'annan alayen yanzu allah sallallahu alaihi wasallam za mu kira shi na rashin fi ya kammala allah sallallahu alaihi wasallam yadda malamai suka ce to wanda ya fito ta yan wannan alaye kwara hudu ala liyu ala kiru al jafaru alu abba to wanda wanda ya fito ta nan za mu kira shi da sharifi kenan to kuma wannan salatu suna tabbatar cewa ala mazan Allah sallallahu alaihi wasallam halin cewa sabihi da kuma sabon mazan Allah sallallahu alaihi wasallam mana wanda dukkan sabon mazan Allah su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu suna wannan salati tabbata ga wurin an ce kai kuma a cikin sabon zan Allah kuma akwai na ɗaukaka shi ne akwai sayyidina aliyu sayyidina umar sayyidina abubakar sayyidina usman dukkan sabon mazan Allah madaukakan nan da dukkanin su asma Allah ya yi salati ga wurin an hulu kuma zuwa ga yesu wa abu da kuma su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da su malam malam salatu ne ta tabbir قال أبو محمد مالا wannan wallafa wannan littafi wanda ya rubuta ta shi malam abu muhammad abdullahi bin abizai mai suna abdullahi dan abizai abu muhammad abdullahi bin zaid kuma sunan malam aka ce mishi abu muhammad ba asalin sunan malam kinan ba wannan kina ce ta malam aka mishi kina da cewa abu muhammad ba na da ɗa muhammad ba ne ta mishi kina ne da haka domin asalin sunan shi shine abdullahi asalin sunan shi sai kuma an ce cewa abdullahi bin abizar sunan mafin shi kenan ba amma asalin hakikalin sunan mafin shi shima din ba asalin sunan mafin shi ne abdurrahman kuma to wa cikakken sunan shi da mafin shi ne abdullahi bin abdurrahman haka dinga ce mishi abu muhammad kuma abu muhammad abdullahi bin abizar a kewa ne kuma na yankan ce na ƙasar ƙibai ne wanda take ƙasar tuna ruwan shi ita ce wani kewai amma ku ita ma tana cikin ƙasar tunis ne da muje za mu ga tunis a kowannan gari garin kewai a nan malam ya ce kuma malam ya kasance allah ba shi ilimi allah ba shi ilimi ga mulki ga kuma dukiya wanda malam ya zama na cewa allah subhanahu wa ta'ala sai mun da ba shi ya zama cewa shi shekun ne ya zama malamin shehi wancan dukkanin shari'o'i na addinin musulunci kuma duk kiyaye ya zama cewa malamin fikihu wanda ya san dukkanin jam'in hakamin shari'i guda biyar malamin ya san su duk kiyaye kuma cewa shi ne aikin da balagagge yake a cikin wa'annan abubuwa biyar duk aikin da balagagge zai aikata na da cikin ɗayan wa'annan abubuwa guda biyar ko dai zama wajiba ko yanzu abin da za ka dole ne ka aikata shi ko kuma mandubin ko ko an so ne ka aikata wani abu ko kuma mubahu ko wani abu halarci ne an so kai halarci ɗin ka ne in ka yi za ka samu yara idan ba ka yi ba za ka samu yara halarci ne wannan shi kuma ko ka ga wani zai iya aikata abin da dole ne ko ka aikata abin da ba a so ba ko kuma wani ya aikata abin da an so ko kuma mutum ya aikata halas ne shi ko kuma mu kowa ne zama cewa abin an ƙi shi ba an so ka aikata amma sai ka aikata to yana cikin wannan abubuwa na hudu ke na biyar shi ne kuma haramu abin da wani an haramta kwata-kwata wannan ba a so ne to wannan shi kuma haramun na biyar din ba a so ba idan kai shi ma zai iya kai ka da za ka haka je ka shiga wuta to wannan ne a kawo ce guda biyar malam duk da sun kuma yake sai sarki ke shida shek bakin hukuma kuma wala mun da Allah ba shi zuciya ga almajirai wani na da almajirai ɗalibai da yawa wanda take zuwa su nema ilimi a gurinsa shi kuma wala kike wa almajirin shi komai da komai idan ya kai ga lokacin ya sha karatu ya sha karatu ya sha ya sha ya kai ya zama aure zai malam shi ya sa mishi mata musu aure gina mishi gida a gidan nashi mishi kawai shi karo aikin zai iyakan an gama mai za a yi dai yanzu a mishi karatu wani shi da mishi kawai don cewa sharaɗin malam shi a gidan shi ko almajiran shi suna fi ƴaƴa suna fi yara shi zai ce to dan nan kai a sami shi muhammadu sharaɗin shi kenan kai muhammadu yasa kowanne ya faɗa muhammadu muhammadu gaba ke ce ce ne su malam ta nika ce ai ma sunan wani kai muhammadu domin cewa shi malam idan an dafa abinci a gidan shi ba irin wata tukunya wani ake manya manyan tukunya ne cikakku malam zai sa kujerar shi yanzu na abu za ka ba'a wance zuba wani ya ce gashi gashi ana washe wuce abu muhammadu ba a zuwa wani bai ce ka wani aka sani abu muhammadu ba a saman nawa bane kuma aka san shi da abu muhammad ko abu muhammad sai mai cewa ba a wani san shi da cewa abdullahi ba ko aka san shi da abu muhammad abu muhammad kaga idan an ga mutum a wani kaga komai sai ka zo ka nemi ilimi a gaban malam a kuma allah sai ya wa malam ɗa ba santanan malam ya san shi muhammad amma yana son suna iya kan almajiran su kuma idan samun sai ce kawai muhammad za a sa a sharaɗi inda ko malam ya kasance shi ke ciyar da cewa dukkanin bayan sha wanda mun san cewa malam shi ma ga bayi mun gina da bayi mun cewa adadin bayan malam su ne adadin kwanakin shekara adadin kwanakin shekara adadin bayan malam kenan domin su bayan malam su ɗari uku ne da sittin da shida wajen bayan malam kuma ba wani aiki suke yi ba iyaka kai duk shekara ba wa ɗaya zai kawo sabon riƙar shi ga malam kuma malam yana sadaka domin idan bawan shi yanzu na farko a shekara ɗaya ya kawo sabon kaya a leda ya bashi sabon da ya kaya ya bashi malam ya sa yi sallar azhar da shi ya la'asar ya man gaba ya isha'i ya aswai to asuba ɗayan bawan idan ya kawo mishi zai ci wannan ya kai sadaka kai ya ba da sadaka ne wannan ya sa wannan baya mamitaka idan ya sa yau ta kai sana zuwa zai ci gani irin shi mai kawo haka kawai malam ita mai kyautar da su haka dai malam ya gama bayan buta littafin nan da malam ya yi malam kuma bayan ya kammala rubuta wannan littafi ya ɗauke ta ya yi ɗawa fi kewaye kawa ya wuka Allah to Allah duk wanda ya karanta wannan littafi ya yi sokanta ya haddace ta ya fahimci abin da ake nufi kuma ya aiki da abin da ke cikin wannan littafi Allah ya bashi arziki wasu Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi mulkin duniya da lahira adda annaba ne yake domin ɗaya da cikin almajiran malam shi ma ya wani baitoci akan haka ya ce da abiri ne zai yadin wada fabika bata ne kare ihajile ilimi walma da wadda ne وكن هازما فيه بزها ودراسها لعلك أن ترضى ولا ترضى بالدنيا سوى دا ابن زيد كما نيتي ابن زيد دا muka cewa kan suna shi ne abdurrahman shine abdullahi bin abdurrahman to malam ake suke ce mishi dan abu zai sai addu'a wa dafa buka a watan kuma kewaye ka'aba ya kage ihabil ilimin wal waddini da cewa ga karanta wannan littafi Allah ya bashi ilimi mu Allah ya bashi dukiya mu Allah ya bashi lahira zama yana da mulkin duniya da lahira malam ya wannan addu'a ga wanda ya ya fahimci wannan littafi wani ce fa kun hajin wa fi hizbi wa dirasa karamo mai fahimma ka dan tsaranki fi hizbi a karanta littafin kada ka karanta wa dirasa ha kuma kai ma ka dinga daga santa kana karantarwa ana koyar da kai kana fahimta kana so kai marmara ana ki la Allah ka wataƙila kai an tuza ka samu babban rabo akan addu'an da malai kuma kuma ne sharaɗi wala tar da bijin kada ka nemi canza na a al'amarin naka tun da ka roƙi hakan kar ka je ka canza ka daina karantawa ka daina aiki da abin da ke cikin shi ma wani littafin wani ce ka canza al'amarin a tsawa da biyu da ƙila zan ka samu burin ji malam duk da ya addu'a na abin da wani addu'a da shi ɗaya da cikin amma ta ga malam ya faɗi wannan ya baki ga malam akan inda malam ya ɗafi ga kuma addu'o'in da malam ya kasance yai malam da abu muhammadu cewa ne radiyallahu anhu da dan Allah shi tabbata gare shi aidan ga shi ɗaya wani ce alhamdulillah lazi wanda kuma bayan bayan jiyan da ya kama littafin nan ga ɗafin da yi ce malam a lokacin da malam zai fati ya fati na a shekara 33 malam ya kasance ya fati ne a shekara ta 386 lokacin malam shekarunsu a duniya yana shekara ne saba'in da shida ya fati bayan ya gambuta wannan littafi kin malam ce fara da wannan littafi cewa alhamdulillah dukkanin kowane irin yabo da godiya lillahi da sun tabbata ne ga Allah allazi ibtida al-insan domin ubangiji shine wanda ya fara mutum ni'imati da ni'imar kawai ba tare da an bashi komai ba ba ko sisi ba komai mai kai mutum ko littafin Allah na alƙur'ani yanzu mutum wanda ya baka sai ka bashi kuɗi ko nawa ne ke ka bashi dai kafin ya baka shi manya manya da ta zama sai ka da kuɗi ko ya ka da sai ya baka shi kowai ne ka goyi sai ka biya kuɗi bayan da kazanta ga ajiyar ga kuma sai ka biya kuɗi za ka shige shi kuma to shi kuma ajiyar na Allah ba to haka shi kuma Allah ya ƙage mutum zai shuganta shi ba tare da komai kawai saboda ni'imar Allah zai nemi shi ne kuma da yake wasu wako daga nan baya ka Allah ya shuganta ɗa fil arhami a cikin mahaifa Allah ya shuganta shi kan shi hanci fiska baki hannu kafa da komai duk Allah ya shuganta mu wannan ɗa tun a cikin mahaifiyar shi amma ya fito ba tun a ciki na duk bai kamata da yake wa Allah to yake na Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan ɗa cewa kan shi yana kallon ƙasar gabafuwan shi kuma sun kalla sama kan shi kuma yana fuskantar bayan maman shi shi kuma bayan shi yana fuskantar cikinta domin hikiman Allah shi ne don kattaci abu mai yaƙi ko abin da shi yaron zai cutar da shi za ta iya ta ci yaƙi sai kun gara ce ta fuska ne zai iya kawai shiga musu ido kai mun shi wani abu kuma kun ga fuskan shi ya kallata ba bayan shi kuma sai abin da ta ci ko mai zafi ne zai gangara ne da gudu wanda ne ya sa fuskan shi kone mishi fuska sai ta Allah ya ka sai da kawai ta bayan shi abinci ya gangara je zuwa ga inda take so ya je wannan abinci inda Allah kaddara zai je kenan Allah duk ke saboda hikimarsa ba ta gada an ba shi komai ba duk da take hikiman Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah subhanahu wa ta'ala lalita mutum lokacin yana gudan mani da kuma da wannan gudan mani ne sun cewa zai kwana arba'in da bayan ya wannan kwanaki arba'in zai zama cewa sandararren jini ba jini wanda ake ganin shi kamar ruwa ba da bayan ya zama sandararren jini ta kanan sai ya zama cewa wata tsoka ne da wannan tsoka ce tsoka na ita kuma tana akarama ita ta fara girma tana girma akan inda Allah subhanahu wa ta'ala zai toganta mutum a fita mishi da kafa da kai da hanci da komai da kuma yana cikin hikiman Allah subhanahu wa ta'ala kuma yadda ya zo a cikin hadisi zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum jima'u khalqahu fi batni ummihi ويبئين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك تنفو فيه الروح ويمر بأربع كلمات كتب رزقه وعمله وعجله وسعيدا أو سعيدا والله الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بأعمال أهل النار فيأكلها وإن أحدكم يعمل بأعمال أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب ويعمل بأعمال أهل النار والمعود بأمر أهل الجنة غير خدا رواه البخاري ومسلم تنزع الله كي إن أهدكم اسمه خلقه في وطن أمه أو إن يوم نطفة يقال للي إنكو أنا تاوه للتنسى أتكلم ما يسيرتني لوكتن تينا قدواني zai kwana arba'in a gauran wani nan daga nan sai koma wani jini sandararre bayan ka sai zama cewa mutukatan wata tsoka ta tsokan ne sai zama kato ta sa girma girma allah a mutum la'ika ta zo a hura mu nan yago rai da idan an hura musu rai dan ne za yana motsi tun mu a cikin mahaifin shi yana dan motsi motsi daga nan ne bayan an hura mushi rai sai a mutum wannan mala'ika da ya buta cewa wasu kalmomi guda biyar zuwa abu da intawa arzikin shi da aikinsa da kuma cewa matalauci ne ko mai arziki ne ko ko zai bi kafiri ne musulmi duk za a buta kuma aikin da mutum nan zai idan ya fito zai aiki ne na gari ko ko zai aikin wanzan duk sai an buta na fa idan dan nan ne ya fito za ga mutum yana aikin banza wakila an huta shi daga cikin amali da shiga dama yadda zai aiki in ya fito mai arziki dama an huta cewa rizikuhu ne ba kuma yadda arzikin shi yake duk sai an huta nan ta goyi mala'ika da ya huta za a zo ga inda dan nan zai fito kun ji kiran Allah subhanahu wa ta'ala kai wata baga kallahu a sanar khaliki gidi ya yi ya ɗaukaka wanda shi ne mafi kyautata dukkanin kowane irin halitta musamman wanda zai iya wannan ko ka ce za ka halitta sai da kai ka halitta ƙasa amma dai a ce ka halitta yana ƙazan hayyar girma ya ɗan fitan ƴan kalmomi kalmomin wannan a kai ga ya girma ya kai ga matsayin arzikinsa za ta ƙawace dai Allah kawai shi ne kaɗai zai iya wannan. Ilma na shi ya ce duk da kiran Allah ya haka kuma abu gazahu Allah ya fito da mutum fita na abu gaza ba fita na akwada ba in an ce akwada to bayan haka yi kulle ne ai in ka fita zai ce ka dawo amma abu gaza ka fita ke nan ba dawowa don misali idan wani yin ba ya kuma jikin uwa wasu ba zai kara kuma jikin mahaifiya ba ne zan dakata idan mu zo gaba a mutum wurin innan kwaɗa da tsawo na fahimta da ganewa don wani Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu iyayen iyayen kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu Allah ya shirye shugabannin Allah subhanahu wa ta'ala ya zauna da kasar mu lafiya Allah kiyaye mu da dukkanin fitintunin wannan zamani na yan ta'adda da yan kidnapping da Allah ya kiyaye mu da su Allah ya tawatsa su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shigenmu da kuma shugabanninmu suna ramar da Allah sallallahu alaihi wasallam hana rabbi ka rabbi izzat amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu